الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فياك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da janta da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamashi da tausayin shi nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da takwas ko ya watan sha'aban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1000 da 445 wanda insha Allah ta'ala ya daidai da 18 ga watan biyu miladiya shekara 2024 ya inganta. Eh kai sai kuma ana tsaron daga masallacin da aka sani da suna masallacin STM a wannan gari namu na Maradi inda muke ci gaba da karatun littafi mai tarin albarka bai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifar sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga aminat tasbir ila taslim ka annaka taraha tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasin mu na 22 daidai a cikin wannan littafi takan karatun namu shi ne karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan uwa ba kuma ta ba satin da ya wuce ni tsaya inda malam ke ce mana alƙira'a ko shine karatu a cikin sallah kaga mu fara karatu cikin kalla alƙibla a muka zo tsayuwa cikin sallah muka zo sallar mara lafiya daga zambe sallah saman kan abu hawa sannan menene ake ce mishi mun yi magana sutura a an zo addu'a buɗe sallah yanzu bayan addu'a buɗe sallah sai karatu a cikin sallah ko bayan ya ce alƙira'a shi ne karatu a cikin sallah ya ce sun makana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta'izillahi ta'ala fa yaqul annabi ya kasance yana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya fara karatu yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaitan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ne tsanta shi da shi yace min hamdihi shine ay al-mu'ta yace nau'in min al-junun wani nau'i ne na hauka wa nafsihi shi kuma yace min waka yace wa nafsihi shine min a me ya annabci da ai mun fasara wancan satin alhadiya ko idan ba a rike fasara ba a shi ne ni yace min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi shi ne ai me ake ce mishi girman kai ko a a nafsi yi shi ne waka shi wancan wa nafsihi shine ay al-kibr wa nafsihi shine waqa'i annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin shidan da kuma wannan nau'in cututtuka da shidan ke sawa da abin da ya shafi ai alhamdulillah din nan shine hauka'i shine ai muke magana farhadiya ko ai ga ce kasa za ku ga sa nau'in nan biyu ko wani nau'i ne na hauka to mutum yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi sannan da girman kai ko wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal zarratin min kibr mai girman kai ko da kwayar zarra ne annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba annabi ya ce duk mutumin da ke jirgi da kai shi ne takama saboda shi wani ne malumai sun fassara me ake ce mai girman kai kuma fassara da ta yi kowace fassara ka ita malamai ita ce ta uga kwata-kwata shi ne annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abin da ake ce girman kai shi ne fasarul haq kin gaskiya wulaƙantar da gaskiya wa gamfin nas da kuma raina mutane da ƙasƙantar da mutane ka nuna musu su ba kowa bane ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka wani abu na duniya mutanen mu asali ba su cika bambance tsakanin me ake ce ma izza da girman kai ba izza ɗabi'a ne mai kyau wanda ana son duk mai imani musulmi mutunan kirki ya zama ne yana da izza ko ba haka nan ba Allah ya ce walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ko ai izza ga Allah take ga manzon shi da kuma masu imani ashe duk mutunan kirki ana son ya zama ne yana da ni ina da izza amma kuma ya nisa da girman kai shi girman kai siffa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah kaɗai ya tantance a ce yana da girman kai na daga cikin sunayen Allah shi ne mai almutakabbir ko kuma mun karanta da ku addu'a da alkibriya ko ko ba haka nan ba ai asalin kalmar girman kai shine alkibriya to almutakabbir suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce ma Allah almutakabbir Allah mai girman kai Allah zai ce a baka lada tsabi da kayan shi wa ya tantance girman kai shine wanda yake da abin da ya isa ya girman kai shi ne wanda ya halitta samai da kasai da abin da ke da kai a tsakanin su ni ina girman kai da yake da ba ni da komi hasali ma abin da nake kallon zan girman kan ta dalilin shi ya bani kenan shi ne tantance girman kai shi yasa an yace ni al-kibriya'u sifatu li rabbina shi girman kai sifa ne na ubangiji Allah ne kawai ake ce ma mai girman kai kai kuma yanzu da an ce ma mai girman kai an zage ka an wulakanta ka to shine abinda ake ce ma girman kai zamana kana cin gaskiya daga an zo an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza kaza saka ce haba ya zo shi aka yi ka da zaka jawo mu hadisi mu tun ka yi ayi da muke karatu ka ga ka ki ka ki karɓar gaskiya muna fahimta yan uwa ko kuma wani ya ga ma wani ya ma nasiha sai ka wulakantar da shi saboda shi talaka ne ko kuma saboda shi yaro ne a gari ka ko kana gaba da shi a matsayi ko a ma'aikata ko a kasuwanci ko a kaza ka ce ta ya za a yi kamar wani zai gaya mun gaskiya muna fahimta to wannan shi ne fa girman kai mutum ya ki gaskiya kamar yadda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ta abinci da hannun hagu ko annabi ya ce mishi ka ci da dama mana ya ce ai ya rasulullah bai iyawa annabi ya ce ka ga shi san girman kai ne ke gare shi wai shi zai ko a ce an mai wa'azi ya dau annabi ce ko shi da hagun shi da hagun din ya zura hannun cikin kwano ya ibo abincin bai kai ga baki ba an ya mallaki to dabi'an mutanen mu ƴan uwa ita gaskiya ana karɓar gaskiya daga ko'ina shedan ya gaya ma abu wurai da gaskiya shedan ana gane da ita gaskiya ce ba ana gane da wani ne ya gare ta ba yau in akwai wani wanda kake gaba da shi wanda kake kin shi saboda ba musulmi bane ba in yanzu misali ba akwai muna ba akwai hada tsakaninmu da horon shi ba haka nan ne yanzu sai shugaban kasa horon shi ya sai wata magana ina ba da misali ne wanda za a gani ba sai tani ya hito ya yi wata magana to maganar tani ba gaskiya ba ce ba sakka shugaban kasa wannan ce ta ce gaskiya a matsayin ka na musulmi sai ka amshi wancan ta arne wanda kuke faɗa da shi kai watsi da ta mai gidanka wanda yake musulmi addinin ku guda sabi da ba gaskiya ba to duk duniya musulmi yana da abokin gaba irin shedan to shedan ya ga yi magana annabi yake gaskiya ce ko ba haka nan ba lokacin da aka kama shi yana tsatsa ko ya karantar da sahabi ayatul kursi da an ya zo ga ma annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace magana da shedan ne ya ga ma gaskiya ne amma shi makareci to mu kuma yanzu saboda kana jin haushin wani ko kana kallon bai kai yayi magana ba sai ka ce duk abin da ya gani ƙarya ne kaga duk wanda yake da wannan ɗabi'a yana da girman kai muna fahimta wa suka ce hewa ne yaushe musulunta ko fasto ne ya gaya ma gaskiya ka amsa in liman ku yaushe ko ƙarya kuma ku ce ƙarya ce kawai ba ta da gyara in shi addini na Allah ne to wanda kuma munafici ne wanda yake cin yamu yamu musulmai za ka ga abin da wani yake ba gaskiya ba ne ba wancan dan ba tsaniya ko guda ba abin da yake gaskiya ne ka ce na naku shine gaskiya wancan ƙarya yake ba ba haka nan ba Allah ta kun gane da yake ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa qamtin nas da kuma rena mutane saboda Allah ya baka wani matsayi ka rinka kallon wani mai gadi a ma'aikatarka ko a gidanka ka rinka kallon shi makaskanci to wannan shine ake ce girman kai muna fahimta da Allah ya ɗaukaka ka a gidanku duka sauran ka rika kallon su ba kowa bane wannan shi ake ce girman kai duk wanda ka ga yare da mutane annabi yace to yana da girman kai ai malumai suka ce shi girman kai abu ne wanda yake samu asali ta wani ni'ima da Allah ya mabawa saboda Allah ya bashi kuɗi sai ga tsohon ga abokan shi yanzu bai dace a ce su ne abokan shi ba bari ya sauya abokai saboda Allah ya bashi kuɗi sai ga bai kamata a ce kujerar da yake zaune saman ta ba irin take za a cewa wai wani yaron shi yana zaune saman ta muna fahimta yan uwa to duka wannan ɗabi'a ne wanda yake nabi na girman kai wanda cikin sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana Allah ya tsare shi haka da waka wanda shekan wannan waka a musulunci ta halitta waka ta halitta amma wace irin waka duk wakar da aka sa kiɗi ciki haramun ne a musulunci kuma ta ta zama waka mani sharri cikin waƙoƙi mani sharri cikin waka ita ce wakar da za a kiɗa ganga ciki kuma a bace sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauki madakar na imam ibn hajj ya ce ba mai shari cikin kiɗi irin kiɗin da za a yi ambaci sunan Allah shi yasa wanga mawaƙa na mu in za ka waƙa ka kofa ka ce bismillah na wara da sunan Allah kawai in iskancin kamala zan yi ma sauki to yanzu za ka saba ma Allah sai ka ce kuma ka fara da sunan shi takulan shi kake yi ko ba haka nan ba ka zo za ka kunna sigari sai ka ce bismillah a to kaga wanda kai na da yanka kawai to in an ce waka haku ya haku kuma har da wanga wakokin da ake kira ana kadawa da sunan bege bai dace a sa ciki ciki ba ya halitta kai ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halitta kai ba Allah Allah zai baka lada amma haramun ne ka sa kida na ɗaya daga cikin ƙarya da ake cewa wai an tarba annabi da ciki wai da ya zo da ya zo Madina ko wai an tarbe shi da shi kai yanzu a ce ma an tarba ko baban ku aka ce an tarba da shi ai zaka ga an wulakanta shi ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kissar da ake bada ba ta da alaka ma da inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duka wannan wata rana ina motsa karatu wani wani yace an zo irin magana da yake wani yace to ai mala an tarba annabi da kidi nace a ina yace a Madina nace menene yace yace hadisi ne yace ko kawo har yanzu kawo hadisi ya gagara sai daga baya ce mun malai ina jin sira ce nace to ita ma kawo sira ko ba haka nan ba in ka kawo sira sai mu tantance ta inganta ko bata inganta ba muna fahimta yan uwa kenan babu shau a rinƙaya ban Allah subhanahu wa ta'ala kuma an saki ko a rinƙaya ban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an saki yau kai da kake kallon kanka mai dan dama dama ne fa a sai a ji an cewa da naji wa orchestra in tare kiran sunan kada Allah ya zaka yi a ya zaka yi dadi zaka yi ana ce ma usul zaka ga mai orchestra sai ya kira sunan sa zaka ji an kasantar da kaje dace ba ko ba haka nan ba to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kayan kidi da kuke sanu asali sun samo asali ne daga wurin kiristoci kiristoci su ne ba addini bane gaban su sai hayaniya ka je coci ka ga me ake koyawa kiɗe-kiɗe ne da wace-wace a yi wa an yi shi kenan an tashi ba sallah ba salati shi yasa zaka ga cikin addini babu wani ba addinin da bai da kan gaba irin kiristanci duk shirme ne da hayaniya cikin addini muna fahimta uwa ali kuma da kan da sai addinin musulunci sai addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi to yan uwa girman kai ba dabi'a bane mai kyau abinda ake ce ma izza kuma shine a same ka kana da kamun kai kana da mutunci duk wani abu da yake abun banza ne ka tsince ka shi duk wani abu da yake mara kyau ne ka abi kana alaka da wannan wuri kenan wani yana da izza yana da kamun kai muna fahimta yan uwa to sannan akwai jirgi da kai shi ba wannan ne kan mutum ya lokacin namu ba mu shiga cikin wannan karatun ba to wannan ita ce addu'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake in ya ce Allahu akbar cikin sallah bayan yayi du'a'ul istiftah misali yayi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila sai ya ce mi a'udhu billahi samii'il 'alim minash shaitanir rajim من حمده ونفقه ونفق سيدني بسم الله الرحمن الرحيم sai ya fara bayyanar da karatun shi inda ake bayyanawa ne inda ake asasawa ne sai ya ci gaba da karatun shi wannan isti'aza da basmala ana yi a kowane raka'a ne muna fahimta uwa jin raka'a in ka taso ka ce Allahu akbar zaka ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sai ka fara karatu muna fahimta in ka a farko ce za ka dawo cikinta wanda mun karanta da ku hukuncin dawo cikinta shine in ka bauta da mantuwa sai ka yi sujada kabli a da buɗe sallah in ka bauta da mantuwa eh duk addu'a nan da aka karanto addu'a wurin goma sha uku kace in mutum ya ga dama yayi ya ga dama kai yayi kama manzo Allah adalci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam yace wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokaci annabi Muhammad sallam yana karawa fa yaqulu sai ce a'udhu billahi samii'il alim mai maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi yana kara da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi sai ce bismillahir rahmanir rahim sai malam yace wala yajharu biha amma ku kiyaye annabi bai bai bayyana da wannan abu da ista'aza da basmala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bayyana muna fahimta amma sai malam yace wala yajharu biha bai bayyana bismillah saboda ni bismillah ita ce abin da za ka yi wasu masu karatu suna bayyana wa sallah ista'aza wannan sun haɗu sun ittifaqi kan cewa ba a bayyana ta wanda shi ma insha Allah ta'ala za ka ga nan gaba za a fara zai mu da cikakken bayani kan wannan rishin bayyana basmala amma ga lamba uku nan ya saki yace wanda ya rawaito wannan shine Imam Bukhari da Muslim da Abu Awana da Imam Sahawi da kuma Imam Ahmad mun kira kenan da abin da ya shafi istiaza ina ƙara maimaitawa ƴan uwa wannan a'udhu da bismillah ana yin shi ne a kowane raka sannan wannan istiaza da kaji yi bayani ita ce ake wurin karatun alqur'ani ka dauki asli sifatus salah ko kuma ga shi nan gaba kaɗan za mu zo za mu zo inda malam yake bayanin lissafi al-waqf wal ibtila inda shi ma na Abu Amr al-Jani yake bayanin shari'a annabi wurin karatu al-Qur'ani shine in ka zo kaka ya uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zaka fara da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi ba daidai bane ba ka zo karanta alqur'ani ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma wannan wata matsala ce wadda ta ku wancan da wuce a matsayin ta bayani kan ka ko to insha Allah ta'ala nan gaba za mu zo mu ji cikakken bayani sai hakuri dan uwa shi addini kawai ba abu bane wanda ake yi na gada asali wannan matsala ce wanda mun dauki masanin ayan ne wanda Allah ya yi mun tashi karatu alqur'ani mu ce ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai muke ma aya fassarar larabcin ta to sai aka kawo shi wanda ya zo da alqur'ani in ya zo karatu alqur'ani ba wannan bai yake muna fahimta to yanzu wannan kai ne ka dauki fassarar zuran larabcin da kanka kai mai wannan fassara muna ganewa duk da ko za ka ji kamar yadda nan zamu zamu ji za ka ji manya manyan ƙura duk wanda ya tashi karatu Qur'ani zai farawa da wannan ne sai malam yace al-qira'atu ayatan ayatan karatun al-Qur'ani aya aya ne to kage nan ba wani mas'ala ne ba a wasu jami'a in ka zo karatu al-Qur'ani ba ka haɗe aya da aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ummu salma tace annabi bai taba haɗe aya da aya cikin karatu al-Qur'ani ba duk wanda kai yana haɗe aya da aya cikin karatu al-Qur'ani to yana bid'a shi ma dan bid'a ne wannan bangaren muna fahimta za ka je da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karatu mu kuma nan za ka ga wani iya wala auzillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir hatta ya ce wala dali ba dai dai bane ba malam yace thumma yaqra'u fatiha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi awu kitta yayi istiaza yayi basmala sai karanta fatiha yace wa yaqra'uha ayatan ayatan annabi yana karanta sura fatiha aya bayan aya kenan bai cewa ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bayan haka in kai haka ba karatun manzo Allah kai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun malamin ka da ya koya ma kai wata kila shi ma bai koya ma haka nan ba kai ne kaga haka da iyalan malam yace sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace bismillahir rahmanir rahim thumma yaqif sayyid aya ba a cewa bismillahi rahmanir rahim a'a ana rerawa ne ba a daddatsewa kuma kuma sannan rawun in nan duk suna da shadda sannan hawun in haka ɗaya ne ko haka da ne ba haba ba bane ba ka cewa bismillahi rahmanir rahim a ita ka yi fata za ka ce bismillahi arrahman arrahim shi ne bismillahir rahmanir rahim ya zama na rawar in duka kana musu kana sa musu shadda ba ka cewa rahman rahim a'a rahmanir rahim hawo in nan kuma duka sai ko muna fahimta ya uwa sai ya ce sun mai kulu bayan ya yi bismillah ya tsaya sannan ya ce ni alhamdulillahi rabbil alamin sun mai sai ya tsaya kenan nan ma ba ka cewa alhamdulillahi rabbil alamin in kai haka kai sannan za ka ce mai alhamdu hawun inna in kana so ka karanta alkur'ani ka samu alkhairan da ake samu cikin karanta alkur'ani shine ka karanta yadda aka tafkar da shi muna fahimta uwa in ka ce alhamdu kullum muna gani wannan alhamdu in yana ɗaukar rogajewa da asara su tabbata ga Allah muke cewa in ka ce alhamdu kana nuna rogajewa da asara su tabbata ga Allah amma in ka ce alhamdu shi ne kace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta ya uwa shi ne yace alhamdulillahi rabbil alamin sai annabi ya tsaya yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halittu baki daya malumai suka ce abin da ake ce ma al'alami da abin da ba Allah ba alami ne ثم يقف سيئة ثم يقول سيئة الرحمن الرحيم muna fahimta uwa ai wannan ar-rahman rahim shi ne na yan bismillah thumma yaqta yada thumma yaqulu sai ce maliki yawmiddin ah nan maliki ne sai ya ce ni maliki yawmiddin yace wa haka da ila akhir sura haka annabi yake cewa ni har zuwa ƙarshen sura muna fahimta kinan ka aka mika dan uwa ka zo sallah inda ake bayyana karatu da ko inda ba a bayyanawa a jika kana hade aya da aya musamman sallar da ba a bayyana karatu ita an yi ta mutu an yi ta mutu wannan tuwa sai eh wai muta ko ni ban sai aka ba wai ko ni ni kike in baka bayyana ba Allah ba yi a to abin da ka kudurce cikin ranka ma Allah yana gani kuma yana ji a to balle abin da ka zo yin sallah kiga mutum da gashi Allahu akbar in yawai da haka ga babu gani sai su sai sai kawai ka bari ka sai ka sa abin ka fara yana yi sai ce mi har zuwa ƙarshen sura yace wa kadhalika kanat qira'atuhu kullaha yace kai karatun annabi baki ɗaya haka yake annabi bai haɗe aya da aya cikin karatun alqur'ani ya kifu ala rukushil aya annabi yana tsayawa kan aya wala yasiluha bima ba'daha bai hada ta da ayar da take yi gaban sa sai malam ya saki lamba hudu kasa ko sai ya ce rawahu abu daud wal haythami wa sahahu al hakim wa faqahu zabi imam abu daud da haythami sun suka rawaito shi hakim ya inganta shi zahabi ya yi muwafaqa sai albani ya shiru sai su kuma wa huwa mukharrajin fil irwa wannan hadisin la ya takririn shi a cikin littafi na mai suna irwaul gari hadisi ne lamba 343 yace wa rawahu abu ammar eh wa rawahu abu ammar ad-dani fi al-muqtafa littafin da muke cewa yace abu amr ad-dani ya rawaito wannan hadisi abu amr bin gani ba abu ammar ba abu amr bin gani ya rawaito shi a cikin littafin mai suna al-mustafa wa qala sai ce wa li hadha al-hadith kun ga wannan hadisi turqun kathira yana da ni hanyoyi da yawa wa huwa wannan hadisi kuma aslu fi hadha al-bab shine asali akan wannan babin nan na karatu al-qur'ani thumma qala sayyace wa kana jama'atun min wa kana jama'atun من الأئمة الثالثين والقراء المالين يستحبون القطع عن الآية سيئتي وكان جماعة كيني مجبعة صحبين وأن سكوتي جماعة كرة القرآن مجبعة وأن سكوتي يستحبون قطع الآية كنا الآية وأكم آية إن سكوتي كرة القرآن بعد هذه آية لآية من أفهم كان هو سيئتي وإن تألق بعضهن ببعض كودا كو آية ta gaban aya tana da alaka da kibita kamar misali da ake fawailul lil musallin daga to suna tsaya fawailul lil musallin ba su ta fawailul lil musallin alladina kaga aya ta hake su shine zai ba da ma'ana ko amma a larabcin muha ko ba haka ba amma wanda ya tafkar da alqur'anin ba haka ya tafkar da shi ba kenan jiyan da aya take da alaka da aya in ta zo zaka tsayawa ne misali Allah ya ce qaf sai ka tsaya aka ce qafal qur'anul majid muna fahimta ya uwa sai ya ce qultu sai mala albani ya ce yake wa hadhihi sunnatu wannan shine sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kuma wa hadhihi sunnatu a'rada anha jamhurul qurra fi hadhihi fi hadhihi al-azman fi hadhihi al-azwar ko yace wannan sunna mai yawanci masu karatun alqur'ani ko wanda suka shahara da karatun qur'ani a wannan zamanin malai ce sun kaurace mata yace sallallahu alaihi wasallam to mu kike balle wa an su wanda ba su ba yau duk wani ala ramma da ya shahara zaka ji in ya zo karatun qur'ani ko ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai ko kuma ya ji yana karatu yana hade aya da aya sai dan kadan daga cikin malai ce ko wannan zamanin da muke ciki mai yawanci masu karanta alqur'ani sun kaurace ma wannan da wahala ka ji mutum ya zo yana hada aya da aya da wahala ka ji mutum ya zo cikin karanta alqur'ani bai hade aya da aya ba muna fahimta to wannan littafi yana da muhimmanci eh al-mustafa inna da abu amr da shi ne al-waqf wal ibtida kaga ya ne ina ne dace a tsaya cikin karanta alqur'ani ina ne bai dace a tsaya ba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu baki daya sai ma da yace wa kana taratan yaqra'uha wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai yace maliki yawmiddin ai ta mun ce maliki ko sai yace wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce maliki yawmiddin kenan wannan yana nuna mana zaka iya cikin karatu alqur'ani kace maliki yawmiddin zaka iya kace mi maliki yawmiddin wanda shi ma na so mu bayani ka abin da ya shafi qira'ata to gudun sabi da kawai tawa ne ka mu tsaya kan shi ba malai ce shi kuma wannan hadisi at-tamamu raji shi ya rawaito shi a cikin al-fawaid wa bin abi dawud da imam abu dawud a cikin al-musahaf wa abu wa abu nu'aym fi akhbar asbahan wal hakim wa sahabu وافقه الذهبي وحيث وهذه قراءة متواترة كالأول يجي وانا القراءة ودى تكي متواترة أنت موت قولين صحبين جوا كما يودى ويسا تكي متواترة اسمع مالك يوم الدين دا مالك يوم الدين منا فانتا هو كنا لك هي سيئ ذاترك أن محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau karatun namu za ku ga gudu yake ko babu dogon bayani bala yace rukuniyatul fatiha rukuni shine ne wajabci fatiha wa fada'iluha da kuma falalolin fatiha yace wa kana ya'zam min sha'ani hadhihi sura lalle manzo Allah ya kasance yana girmama wannan sura suratul fatiha fa kana yaqul hayyaka yana cewa da zakan suratul fatiha la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga duk sallar da ba a karanta alhamdulillahi rabbil alamin ba sai yace fasaidan ko malam yace wa fi lafzin a cikin wannan lafazi yace la tajju salat la yaqra ar-rajul fiha bi fatihatil kitab sallah mutum ba za ta fika ba shi da aimarin mai tunci ba za ta yi ba ma face da face mutum ya karanta wata fatiha a cikin sallah muna fahimta malai ko wannan hadisi wanda ya saki lafa ya ce rawahu al-bukhari wa muslim wa abu awana wa bai'aki wa huwa muqaddim fil irwa shi kuma nabi ya ce imam mudar ko tin ya rawaito shi wa sahahu wa ibn hibban fi sahihi wa huwa fi masdar al-sadiq shi ne shi kuma imam al-bukhari ya rawaito shi sai ya ce ai fasa'idan ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fasa'idan shi ne duk sallar da ba ku sallar mutum ba za ta fika ba matuƙar bai karanta sautin fatiha ba ba fa'idan sannan sai kuma ya karanta wani abu da ya tsawon an mishi a cikin alƙur'ani muna fahimta in ka zo sallah abin da yake dole yanzu za a iya zawa sallar isha'i tun na raka'a farko ta ƙarshe duka a kan sautin fatiha kuma a sallar da a tashi a tsaye babu tsauni babu ba a ta yi daidai muna amma malamu bai za mu kai wurin kan mai tsori malam ya ce haka kuma hadisi na makaranta ya ce sallar mutum ba za ta yi ba face ya karanta ni sosul fatiha ya ce wa taratan ya kuli wani lokaci annabi yana cewa man salla salatan duk wanda ya wata sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitab sallar bai karanta sautar fatiha ba ciki yace fa huwa hidaj yace ai hiya hidaj hiya hidaj a annabi mai mai tasu uku yace al hidaj shine a yadai tamam sallar nan tashi yace ce na kasashiyar sallah ce gurguwa ce babu inda za ta tsaya matakar ba a karanta suratul fatiha a cikin sallar ba shine malai ya saki lamba uku sai ce ai na na qisasun وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله غير زمان ai annun ma da kanshi ya fassara ya ce ni sallan nan ba cikakka ba ce ba yace wa yaqul ya ka ayi annan Muhammad sallallahu alaihi yana cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka ya ce menene nan wani akai ha malam yace wa yaqulu annabi ya ce qala Allah tabaaraka wa ta'ala mine mi a'a mine ne wannan magana hadithul qudsi mine ne hadithul qudsi wan hadithin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya rawaito daga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye Allah ya ce ma annabi kaza kai tsaye ko kuma ta mahulkin shi ko kuma kawai Allah ya tuta miki kaza ya ce ma al'umma kai muna fahimta shine hadithul qudsi wanda malamai suna ba hadithul qudsi hukunci shine kamar mi kama alqur'ani bambancin shi da alqur'ani kawai shine shi ba a rera shi a cikin sallah to kaga ina an tsala kaso a maciyata masu cewa sun wadatu da hadisa annan Muhammad sallallahu ai ba maciyaci irin wanda ya wadatu da magana annabi shi yasa zaka ga har su kare rayuwar cikin tsiya suke ba wani dan kala kaso da yake da arziki duniya da lahira in kuma ka san wani ka gaya mu babu mai arziki duniya da lahira kaje wallahi rayuwar su baki ɗaya cikin kunci take kafin rayuwarsu don duk abin da za su yi sai su rasa ya za su yi yanzu ɗan ƙala ƙato na kirki ma bai sallah duk ɗan ƙala ƙaton da kaga yana sallar nan ta tsoraka a guda to ƙaramin shege ne eh original in bai sallah da Allah ya ce ai fa qimu salati li zikri ko a tsaye da sallah dan ambato na ce so karatun qur'ani ake yi nan ba sallah ba dan haka wannan sallah ba ne to masu dan dama da bane sai su ce a a akwai sallah in suka zo sai ayi Allahu akbar mace a ci wannan daga hannu ma ina ka samu shi wanda Allah ya karanta da shi to yanzu sai ya zo ce zai tafiya rukuki ba a ruku daga an an kai hannuwan cikin ruku ana yin haka sai a wuce sujada dan in ya tsaya ruku za mu ce kon kace cikin ruku kawai tahiyya ake yi yau sai ka ce wa ake taso kafa alqur'ani babu inda aka ce a taso ko ba haka nan ba raka'a guda suke yi kawai ni nan sai ina ne suka samu wanga Allahu akbar daga an yi haka an yi karatu a alkur'ani na ga wasu daga cikin su wai haka ba hannu suke ne ce ɗan me ake cewa rama a yi malami da raban jiya ina ka ina kama hannu suke ta wanga musulman ba wanda suke suke kallon musulmi ne wasu suka shara da kama hannu ba balle kai azumi ko ba haka nan ba ai ba musulmi ba ne ba to duk musulman da bai rasa hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba musulmi ba ne suna nan suna ta armandiyan mu da kallon mu suna almanna ba amma su ba ku almanna su wani da gaske shi yasa daga an zo ne ma almai gidanka jin motar da ya zo da ita liƙe ido bari kallon ta motar ba ka za ka hau ko ba haka nan ba ai ba ba ka za ka hau ba ko ka bincika wane ne shi miye addini shi ga 'yan ahmadiyya ga 'yan tijaniya na kirki a ba uwa mai yan gargajiya ba kullum ina magana yan tijariya ina ce uwa mai yan gargajiya ba su ba masu aqida kowa Allah kuma komi Allah a ga ai shi'a ga wannan yan alaqata ga aqidu sun yawa cikin mutane ga ai in tafi wannan wahdatul adiyan ka bincika ka ga wani mutum waye aqida shi kuma ka tambaye shi waye malamin shi in ta ashira mai da makaranta tun ta da ta ce to Allah ya yi kai ba mutumin kirki bane ba a wannan yake nuna Nijar ba wani zai diplom kake da akwai estimation watakila ana kallon zuwa gaba in kana da wata masar yan masar ne zai iya yiwa wata ONG ta ɗauke ka amma in kana da izini tattun da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da an san ba projet da za ta ɗauke ka sai da projet din ta makiyata ce wata projet ta ta mutanen kirki duk mafi yawancinsu abin da ke kawo su yaƙi addininmu da tarbiyyarmu ka taba yin wata proje da ta zo ta ce ita aikin ta ta kiyaye tarbiyyar yaran ku a ina yan duwa da yalama ina yan protection wancan da la fam ko wa kai ji tana karewa ba kowa yan duwa da yalama ke karewa ba sai shege duk wanda kaga duwa da yalama ta tsaya ka kwato mai haƙe shi ko dan iska ne ka je ka bincika ka gani duk wanda ka ga yi tsaye wani malami kaga an kama zuwa da zan tazo tashi ba sai ya zama cin wulakantar da dan adam ne ka taba gani kuma ba akwai tunijiyar ba faran sace za ta kawo mu haji mu ba ya adam bane da Niger ko ba haka dan ba akwai zuwa da zan Niger ko babu suna ji aka ce za a mu ruwan ba babu mai ba wanda ya magana mu ba ya adam bane ba ko ko amma sai kaji ana akwai ɗan zuwa da zan ina suke ai iska ne ba wata zuwa da zan da ke da kai sai yaron da ya rena uwayen shi za su ba kariya amma in ya yana mu babanka biyayya babu ruwansa da kake ne iska sai macen da ta bishire mu mijinta za su ba kariya in dai kina zaman ki lafiya da mijinki ba su da alaka da shi amma yau ce kin ce ba ki ta haihuwa shi ya ce sai ya haihu sai ku kwaso mu ke yanke wai inci abin suna nan kuma musulmin ne sun ɗarme musu gindi to ba haka ba wallahi wannan ba daidai ba ne ba to kan mu mance yan alaka so muke magana mu ko mun kan masu cewa ko wanda suna hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karshe sai kaga in mutum ya mutu cikin su ai akwai shugaban sunan kanu lokacin da sahiyya tana sho sho sai Allah ya kama wani cikin su sai ya mutu ko da ya mutu to ya za mai kabari alqur'ani ya aka ce ai kabari a su ɗan ƙalƙato kawai magana annabi ce ba su yarda da ita ba shi kuma sakare mai san ƙur'anin ba ma an wani an wani an wani aka samu shi yadda kake cin hadisi wai ƙala ƙato wai sai a ce sahabi sahabi shi ne ƙato ko kuma annabi shi ne ƙato ai dan sahabi ba magana shi ba da ya mutu mutu ya za a yi shi shi dai qur'ani bai ce ba in shi ya mutu abu ya kan gawa a wanke shi to dole su turbuɗe shi kamar biri to kuma wa ce a turbuɗe shi in kace sun ba a maka wufa akbara da wa take ayar bi take cewa kai take magana kaga tsakewa ce kawai ƙarshe dai da aka rasa yadda za a ci aka ce ko har na musulmi ba ku bane ba to shi yasa dan ƙara kaso ba sallar gawa nan wai mutanen su sun mutu ina suke kai ko shi ne su ce daga kano makabarta mu ce mu ce a ba a kawo mu arme shi kini ni ya rada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina muku wannan magana na ta yan ƙara kaso biya wanda suke armasiyan mutane sai zaman ya je sai zaman ya gagara dan azumin ka ba irin nasu bane ba sallaka ba irin tasu bace ba duk sallar duniya da ka sani masu imanin cikin saraka a ɗaya suke yi a zawar asuba da asar kuma in kai da take ce ina ka samu a zawar da asar kuma ya ake gane lokacin a zawar ya ake gane lokacin da asar duka an dabu ne wannan bayani to kawai mutane suna siyan fata ne da kuɗi shi ne kabiru gwamnati ta wani ɗan ƙara ƙaso ne suke muƙabala da shi wai an ce ya aiwa da zina amanu ijanu da ne salati yake kun yana da kiran sallah ta ai ana kiran sallah ce to ya kuke yi ai an ce za mu je da salati ko in an kira sallah to eh mu kiran sallah mu wa ya kana sallah kiran sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ai dan kaci a sai an kira dan kaci a sai ai sallah ka kira sallah daga kace sallah kawai ai ka kira da shi kenan to kawai kasashe to hadisul qudsi yana da matsayin uwa kamar mu kamar qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qasamtu salati qasamtu salati ni Allah na kasance na raba sallah baini wa baina abdi sai tsakanina da bawa na na raba sallah gida biyu yace fanisku hali abdi rabin wannan sallai to ainihin sallah shine sautul fatiha rabin ta Allah yake li abdi fanisku hali rabin tattawa ce wani su hali abdi rabi tabawa sai yake wani abdi ma ta'ala sannan kuma da abin da bawa na ruke wa qala rasulullah sai ce manzo Allah yake ga shari sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace iqra'u ku karanta yaqul abd sai abbawa yace alhamdu lillahi rabbil alamin ba ki duk sallar da kake yi da wanda ake bayyanawa da wanda ba a bayyanawa daga kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi bawa na ya gode muna fahimta sai ba sai mutum ya ce arrahmanur rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi ai bawa na ya jinjina mun kana magana kai da Allah ba in ka ce malik yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya jinjina mun shine ni bawa na ya tabbatar mini da abin da na tabbatar wa kaina in ka ce iyaka na abu ya Allah kai kaɗai nake bauta ba ba ni da alaƙa da kiristoci ni Allah wuri na kirista tun da kace kawo ni ne ya da kawo ni kuma tun da kace kirista wuta zai shiga ne ya da kirista ko baban mu ne wuta zai ko baban mu ne ba ta da wani gyara eh kace Allah na raba kaya da yan bori iya ma Allah kwashe mutu albarka kaji an ci cewa ba kana zuwa ta yaran jina ka mu karatu ya biyo dole ne kuma ba ta isa ta komi ba maciyaci ni take da duk inda ka ga dan gori maciyaci ne duk inda ka ga wanda ke bibiyar boka maciyaci ne ka kalli dan gori kazani ni za ka amsa ya dan gori ko abinci ya za ka ka amsa ka kalli yadda yake amma ka ga saboda dan musul basira Allah ya jarabu mutum da masiwa da bala'i a rayuwa wai ran zuwa har yana burhani gaban shi ba sai dai an biye kan wuce ba yanzu kake da za ka duka gaban ka ko ba haka nan ba kai da baka da komi aljannun ma makareci kai ma ƙarya ce suke ma ka ji yanku ya ce so zai ina sai ka ji shi da baki wai nan da aljanu ne ke magana na an so so sai ka kashe shi da marin ka ce aljanu ya hana mu gani in ka mare shi ce kuma aljanu ba an ya isa shi ma ya jiki wallahi duka kawai an yana mu ne ba wani abu bane ba ina dan goyi ya ga damar zama cikin mutane to dole sai mutum ya baranta ba za ka taɓa cewa in ya ka na abu da ka zo cike da layoyi da ƙugu ba Allah ya ce ƙarya kake ba ni kaɗai kake bautawa ba kana da damu wai an ba shi kimin bukari to shi kenan ka mutu ka ce mala'iku ba su rubuta ka bana ko ba haka nan ba kullum ina ga muku ni babban matsala ta da asiri kana da layoyi cike da ƙugu wani zai kamta ma ma ya ce wai naka tana yi kawai dai matsalar kiwo kan shi a yana kai kalla ɗan kokowa mu duk sai sun kahurce ma Allah kuma a ɗaga a nuna ma Allah abu goma ƙasa a tsarin duniya da lahira eh fara kai ba da imanin ka ba kuma kai ba ga kai ba da takobin ba to sai ka ce iyaka na abu da Allah kai kaɗai yake bauta ma ban bauta ma kowa wa iyyaka nasta'in ya Allah kuma kai kadai ne yake neman taimakonka baka neman taimakon kowa duk duniya iya tashi su sunna dai ka zage mu za mu yi maganin ta sai in banza ke in wani maciya ce a kawai yunwa cikin ta mata ishe in ce ni ta halali in buta da gaba ana so ba ku labarin ni da wasu mutane ko na ce duk ƙarya suke hayaniya ce wani wani ce wani ta ce kuɗin da ke da kuwa suke hayaniya ce kai na mutum kallon ni ya za ka sace wani kuɗin da ke da kuwa suke aljihuna sai ta ya gano kuɗin ba na bane a ce na aka yi ce kai dauka ko ba haka nan ba sai daga cikin ku wani ana kallon shi ya ce kumbura yake ana malam malam ya kumbura ya hu usuf ya sabo musu sai ce wai daga nan zaman da muke zai samu wani abu na ce ƙarya ce wallahi kawai ka samu cikakken yakinin ba wanda ya sai sai Allah da dai ya kasa daga nan ina ji aljannin na ji za su ce mai to wancan da yanzu ha akwai mala'iku ta tare da shi sai yace a bana zai tura aljannu gida su baka kashi wallahi da hayaniya ce ba wani abu kawai kawai dai an tsari ka in Allah ya fatar da mutum to sai Allah ya so ka san ka zalika wallan zalimi da ba'duhum awliya wa ba'd ko Allah ya ce muna tsoro wasu azalimai kan wasu Allah ya baka dukiya baka yarda da alkin da Allah ya ma ba baka taimaki danginka ba a kudin kalike naka ne ga kallon ka ka taimaka musu ga uwayenka ga addininka sai Allah ya tsora ma wahala ta bibiyar bokai kaga mutum duk arzikin duniya Allah ya mishi amma yana bijiyar bokaye kana kallo ka san wannan kawai sai abin da Allah ya yi wannan iyaka na abu da iyaka na sa'in kana cewa Allah kai kadai yake neman taimakon akwai taimako wanda yake duk duniya ba wanda yake ma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa yanzu ka aka ce manzo Allah ba nahiya ina yake ya mutu ko ba haka nan ba ya yi saka ce maza Allah ba na arziki a in kai wannan hu mushriki ne kai to wannan kuma shine abu da mutane ba su so a gani mutum ya zo ce ba ni sadaka da Allah da annabi sadaka ibada ce daga ka hada da annabi to kai shirka shi annabi bawa Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah bane ba ko ba haka nan ba dan me nan cikin aya Allah da ce iyyaka da kace iyyaka na'budu wa rasulika kace Allah ina bauta ba ina bauta wa manzanka a yadda kaga sallah Allah kawai ake ma ko to haka duk ibada kuma haka neman taimako ba ka daga hannu ka ce ba ka ce ma musulmi dan daraja Allah baraka ko dan soyayya ka da annabi duka ba daidai bane ba, ba. ka ji wani matan da wata gona da iya ce wai don gurgurar gaban manzo Allah ka ji na iska wai gurgurar gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ma sai ka je na cewa wai ya rantse da kabarin manzon Allah na rantse da nonon uwata da naka duka wannan ba daidai bane ba ba a rantsuwa da kowa sai da Allah ko manzo Allah ka rantse da shi kai laifi to na da balle a kuma wurin wani wasu wanda ake kallon su waje ne Allah ya yaba da su ko ba haka nan ba ce Allah dan na rage shehu ya ci kaji ba kai malam da rai ba kwanda ma ka kama wani abu ko an ce ba ai da manzo Allah balle shehu ya ci ko ba haka nan ba ko tijani wanda in aka yi wani biyu sai ka ga kwanga kai da iya san da ko tijani ko wallahi duka maka mani wane ne ina ayar qur'ani tace ta yarda da iya ko tijani yadda babu sunai ta haka babu na ko ba haka nan ba amma muna da tabbas sahaba annabi Allah ya yarda da su muna da tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ne to ko shi ba ai balle wani shehi ka yi shan yana cewa ku zan da an gawarta musu ce ƙarya kake kai ma ba a gawarta ba ba ko ba haka ba duka asali wallahi an cuce mu ne kuma Allah ya isa mu yayi ba an cuce mu an zalunce mu kawai asali an gina mana kan wallahi duk wani wanda kake kallon duk wani wanda yake cikin tafiyar nan yana son shehu sama ga yadda yake sa Abubakar da Umar ko ba haka nan ba yana son shehu sama ga yadda yake sa duk wannan mata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi kuma mun she wali ne waye shugaban wali ne na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga shi cewa sai Abu Bakar dan ba ku wali da Abu Bakar kuke ne shehu ko ba haka nan bane mu dawo nan ku ku dan ba ku da dan fodiyo kai yanzu abu ba na abu ne ba ni ma ina janatar da shehu garin da tika da aljihu ce ina za a wani maulidi sai abu ba kuma baka yaba baka je ka gwada ka gani Barallah, addini ya koma tuwa-tuwa, shi yasa wasu abubuwa ne wanda in kace za ka waɗa da su ba za su barin ka ba, saboda ni nan cike suke ci nan cike suke sha. Ka kalla ana maulidin hotunan wa ake yawo da su. Kuma akwai ta tabar za tsakanin iyasi da tijani ba. Eh, wasu maganganu ne wanda kawai Allah kyauta amma wallahi ka dauki ifalatu ahmadiyya ka gani shehu tijari yake cewa manzon Allah yake mishi wai ya rubuta wannan littafin da jawahirul ma'ani manzon Allah ya gaya mishi yace ana nan manzon Allah sake zo mishi karo na biyu yace ya gyara kaza ya goge kaza ya sa kaza cikin jawahirul ma'ani zawalin ma'aliki da misalin shayi wanda ke cewa kowa Allah ne kuma kodi Allah ne. So, suka dai ɗan uwa ku ya ƙuri wannan a cikin dole ne an zo bayani a ɗan rinka taɓawa ko ba haka nan ba. Kan wani ya ce to wanga shehunan da kake kallo nan ɗahir bauta ba ɗahir bauta yake wai in baka yarda shehu tijani shehu tijani wali bane ka ɗauki hoton shi ka shiga cikin ɗaki ka ce in dai kai da gaske shehu ne ka hana ni in kwanta yau ka gani ya ji wada Allah to me ake so a ce haka shehu na an hanarwa na cutarwa ko ba haka nan ba to duka wannan wannan maganganu maganganu ne wanda za su iya subhanallah kai shehu da ya mutu shekara ɗari biyu wani abu ka jana cewa ya haɗa manzo Allah tsiri zabi zabi tsiri zabi da manzo Allah manzo Allah ya ce mishi kaza ya ce mai kaza ya ce mai kaza kai ƙarya in ba yadda a wani manzo Allah ya ce ya rubuta jawahir ma'ani babu Qur'ani ba babu Qur'ani ba shi yasa za ka ga haƙiƙanin haƙiƙanin batijani yana girmama maganar shehin shi sama ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ji ɗan tijaniya ne kirki suna cewa kowa Allah ne kuma komi Allah ne shi ne aƙida tijaniya wannan ina da wurare sama ga talatin a cikin littattafan tijaniya inda suke nuna kowa Allah ne kuma komi Allah ne hatta wannan shehu abubakar wanda ya mutu na shota shi ma Allah ne nan maradi akwai akwai alloli eh su a wurin sa kai ma Allah ne sai dare kai ne baka yarda ba kawai su a wurin su alkiyama ma baki sai hannun shehun su take shehun suna rayawa shehun suna kashewa ai sai tsarin mawaki wanda ake ce masa kai waka ko yace afwan afwan ya barhama mulkin da ka bai wa ubangiji ya kasa mulkin duniya amma neman su ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai shehu shi ne ya ba Allah mulkin duniya amma Allah ya kasa neman su ba shi wai banda siyasa ubangiji in ka san baka iya dan me zaka amsa amma dai tunda ubangiji ya ce yana neman su ba shehu ka yayi shi a sai yi lam yalid wa lam yulad ai wannan kowa ya ji ta ko yace ai Allahu la ilaha illallah sho ba haba ake yi ba Allah ba yace lam yalid wa lam yulad ba Allah take magana ba sho take magana nan muna karatu tare da ku cikin zagaye da aka wuce sun wuce da waƙar wanda suke cewa kaulaha garin su shehu ya yi maka yace wallahi kaulaha ta yi maka mutane suna ji suna ta cewa kawai ba san me ake cewa ba domin wannan bayanin da muke yi kawai dole ne ka yi bayanin dole ne ka gai gaskiya saboda in ba ka gai ba kai ma za ka shaka shi amma wannan wasu maganganu ne wanda bai ma kamata ba ake ana ganin sa abun ban ruwa mun sha karanta tare da ku inda shehu yake alƙiyawa hannun sa daga ko mun sha karanta tare da ku inda shehu yake in dai kana son shi duk yadda ka aikata sai ka kai aljanna yace kai in ka gaishe ko ka ga wanda ya gaishe aljanna ga alanci shi an gama duk da asar da kai mun karanta a cikin kashful ilbas ko shayi kai subhanallah shan giya da tata da kaza da kaza duka ya halitta a wurin shi yasa ka taba jin ayi ba kana zuwa masallacin sallah ba kaji ana cewa ayi istighfari sha ɗaya salatu annabi sha ɗaya ko ka taba jin an ce ayi salatu fati sha ɗaya yo ai ta haikarin nan salatu fati ka haba mala sai dai ake fata da salatul ai salatul fati guda in kai ta za za ta ce ko ma mamakin ka daga wuta ta kawo shi aljanna sai sa zaka ga ai mutuwa suna zuwa suna cewa ai ku dawo ko ai jin gano za ku badawa mamakin ku daga wuta zuwa aljanna kai kai gaba kai aljanna ko ta baban ku ce kai kai gangancin ka sai da ta ba da izini shi ba to a wurin in kana yawan salatul fati dole ka rike ba Allah saboda kana ba Allah bashi to an ce ta ta daya ta yi alqur'ani to 1600 ha to kana ga mutane da su kwana ci gaba an yi kwana karatu tambayi da dadi amma dole a gani wallahi yanzu da ana magana yan kalaka to ai kowa buɗe baki yake san da akwai dan jama'an tijaniya duk kun gama huska ko an gani shi ma wayan kalaka to dangin wa antu ne shi ma kiristocin dangin wa antu ne to addini ba haka nan bane ba kalla addini habi ya yake onkul in manza Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam jababan manza Allah da shi kari da magaji ne amma Allah yake tabbat ya da abi lahab kai ne wanga baban manza Allah kai wanga abi lahab abdu uzza dan uwan abdullahi baban manza Allah Allah yake Allah ya bai ma albarka to kaga ina kaya duk masu cewa wai sharifi bai shiga wasu sun dai iya mu manza Allah wallahi to ba wai ba wai jika ba ga uba wa an ce za za ya tantance ku da shi inda kuma za Allah to ni kake tsammani bai wata wata sharifi ya ce in aka je gidan biki aka bata mu tsare sai ta sa hannun ta cikin kafin ya ce wallahi ta zo amma ba a shani mu kullu mu in gani take wata ba ta tunta ƙarya ce kawai wata sharifi a ga baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab Allah ya ebe na albarka kuma kullum kana karantawa amma wani baka yarda da haka dan bane ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kisa wai wai sharifi yake da ibnu taymiya wai su ne ba yarda da sharifi bai ba ni ko kin manzo Allah kaza kaza kai haka da lako nan dani biyar da wai ya ce shi ma zika manzo Allah ne kai la hawla wala quwwata illa billah kuma ba gani ba makalma yanzu an gano an ce zika manzo Allah ne yana da nasaba da manzo Allah wallahi malam jega dole ya shiga cikin hayaniya dole duk wani iskanci ta ake karaye wai an gano ji kamar da babban shi da baban shi suna nan an gano ji kamar da Allah wani za ka ji shi ma ke yana ai daga baya shi da zamu iya su da shi ke jani sun gano sun ce duk suna da nasaba da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk dangantakar ka da manzo Allah annabi yake cewa Fatima biye ya ke Fatima bintu Muhammad shi yake karara yake kai roƙi abin da kike so wuri na ina da baki amma wurin Allah bai ki ta in kara ki da komi ba yake ce masafiya su dange shi tantunan shi ce he ka aje kiyama ba ku zo da aiki ba ku ce manzo Allah dan ku ba wallahi bai ki ta in ci da muku komi ba to mi kake tsammani wani shehi ya ce ya baka aljanna ni shehi wallahi ba ni kilan ke kawai ya yi mana aljanna nan taka da kake rabu ta hawan da kake so ni ba zuwan da yayi ne yace ma ibnu taymiya wai ya zo ki wanka ai ku sharifai da wuta ba ta ce ibnu taymiya ce a ku sharifai da wuta ba ce eh sai ce to yaya ka ibnu taymiya ce ni da ke za a kunna wuta mu shiga ciki amma kayan ka shiga wutar ina son ka zo nan ka yi wanka mu ɗibo wa ruwa ka yi wanka da su magani ne ake shafa ai ba wani abu ne ba makera ma ai wuta ba ta so ko amma ibn bismillah ta tsari ce ibn bismillah kan samu shi gari aljannin za su gudu su baki da haya ne yake malam wuta ha ha Allah ya kyauta ku yi hakuri lokaci ya yi da karatu alhamdulillah bil alamin sai wa tsaya malam yace eh in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai nake bauta ba kuma kai kadai nake nake da mata maimakon ka sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawana ne wa li abdi ma ta'ala dan haka bawana yanzu abin da ka roƙe ni gare ka sai su ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya mi kakkiya dan hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar bayi ka wanda kai nema a gare su ghairul maghdub ya Allah ba wanda kai hushi da su ba wala dalin kuma ba wanda kai kabatar da su ba to sai sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haula ya abdi wannan baki dai na bawa na ne wani abdi ma ta'ala da haka bawa na abin da ka roƙa da ba muna fahimta uwa kullum kana cewa injinar siratul mustaqim ya Allah ka shirye da ni hanya ba daidai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya san kan mishi da ayan nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ce kaga wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya fattabi'u ku bi ta annabi sai masahabban shi zane nan sai wani dogon zane bayi dogon zane sai wasu sare sare haka kamar yanzu misali ga zane tsaye haka muna fahimta sai ya hidda yayi haka yayi haka yayi ta wasu kananan rishi yace wannan wanda ke yi shi ne siratul mustaqim shi ne hanya Allah yace wannan kuma kowanne hanya wannan reshe reshen da kuke gani kowace hanya shekaru ne kenan suna kiran ku kusa kada ga wajen hanyar kamar yanzu misalin wanda muka zana ai ba su na ƙara zana ba sai ya ce tsira annabi da al'amta alai hanyar bayan ka wanda kai ne ba a gari zuwa ne ne yace ulaika allazina amalla Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin shine annabawa da siddiqai da shahidai da sauran nagartattun bayi al-maghdub wal zalima da suka ce al-maghdub sune suwa yahudawa wal zalim sune suwa nasaru suka ce ai wannan yana magana tsakanin nasaru da yahudawa wa'ancan Allah ya ba su ilimi amma sun ci aiki da ilimin su ne yahudawa su kuma kiristoci da mai jahilai ne ba su da ilimin kawai ai ko duniya yanzu yahudawa ne suke sakikin tsatsan mu su kullacin su kwanta ta su ne ke yi kuna tare yan kallo ne ko ni ba su sani ba ba ku da ilimi to yan uwa nan na so in yi wani shari amma saboda kasancewa cewa lokaci yayi ina ji za mu saurara ko amma akwai wani abu da yace wa kana yaqulu ma anzalallahu ai muna iya tsayawa ne insha Allah kina za mu saurara wa saboda tambaya ko kuma wuri da aka ji ayin kuskure sannan insha Allah ta'ala saboda azumi na kawowa eh ga wani littafi nan mai suna qiyamu ramadan tsayuwa a cikin watan ramadan littafi ne wanda yake yana da muhimmanci a ce musulmi ya same shi ya karanta shi wanga littafin aikin da yake ma shi yana ma bayani shirya annabi kan kiyamul layl ya annabi kan kiyamul layl to in ka karanta fa za ka ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwarai da gaske duk shekara muna yi to bana ma insha Allah ta'ala ina tarin zazu sannan ga azumi na tsawawo sani ba ga azumin karatun zai yi ko ba zai yi ba ba kiran ita Allah wannan zai iya yi wa su sa karatun shi cikin ɗaya daga cikin masallatai da muke karatu sai da damar ni shekara muna yana ma bayanin sun harkon kiyamun laili da ake yi har zuwa itikafi za ka ga bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga tsare kiyamun laili wata rana kamar da nake muku ayi raka daya wata rana ayi uku wata rana ayi biyar wata rana ayi bakwai wata rana ayi tara wata rana ayi sha daya duka annabi yana yin wannan sannan tafiya iri iri wata rana ayi raka a hudu wata rana ayi raka a shidda kai duka baki daya wata rana ne yi biyu biyu haka muna fahimta yan uwa duka bayanin sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kiyamul lail annabi wata rana na yi bayan sallar isha daga an sallar mai sallar isha sai a tashi a yi wani lokaci kuma yana jinkirtawa tsakiyar gari wani lokaci kuma ƙarshen dare kenan kiyamun laili kenan a sunna ba kullum bane ake raka a sha ɗaya sannan kuma ba sai an sauke alƙur'ani ba sannan kuma ba cewa ake kullum ga lokaci kaza da za a yi ba a'a annan muhammad sallallahu alaihi karanta nan da ya fara kiyamun laili ko da aka sallame ta bai ya rasulullah kala ce a'a bari hakuri yau kaza aka yi kowa yana da nama abu mun kuma yanzu haka kai ka ji sallai da dukkan duk Qur'ani da ake dawa ka ji kana kai haba wani in ya fara ji wani a nemo mai sauri mana ka gane saboda ni ba wai Qur'ani bane muke ma ai saurin a gaba to yadda annabi ya karanta bai ce dole sai an samke ba kuma bai ce sai an ja in nan ba ko da aka sallame ya Rasulullah ga annabi ce a ce gobe gobe sai aka ce to an wai kamar ne kuma mai sauki wallahi jama'a ku duk sai mutane suka tawo an hawara sai aka sallame ka annabi kuma abu sai dai ai san shan rai yace ba ko ji an ci gaba dai kudi ba to amma yanzu da Allah kaman misali mutanen da ke tahiya ma'aikata wani wani dole sai ya ko zai yabo abincin da za a kai wa jini an fara kiyamul layli sha biyu an ila katarar da rana wani amfani zai ko ba haka nan ba amma sai ni kika ce wata rana fa da annabi yawa mu ce mu kiyamul layli sai da muka yi tunanin babu ma samun safar kayi abin da ke sunna wata rana in aka jafa an tani ko ba haka nan ba wata rana sai a zo a yi raka a ɗaya ma a ce an tashi sai gobe sai kaga mutane suna da nishaɗi na bauta Allah subhanahu ta'ala ana karanta Qur'ani yana ratsa su amma ka kalla ko ake ina ake da sauri a nemo mun malami wanda yake karatu da gudu kawai a yayi da saboda abin ya koma dubbici ne ai ba wani abu ne ko ba haka nan ba sannan mi itikafi malai yana ba bayanin itikafi ne yana ba itikafi ce masallaci guda uku ina ne azu ne yana bi koyo ta wata rana muna karatu sai na tambaye su wanda masallatai ya ne annabi ya ce ba annabi ya ce ba itikafi ce masallaci guda uku da wani masallaci da ko da wani ya daga baki sai yake da sahaba da ke daya duk da sai ya ida zana sai mu ce to idan sunan ta yake a Qur'ani ko hadisi annabi ya zana ita ne ko ba haka nan ba ba itikafi ce masallaci guda uku ɗan uwa masallacin Makka da masallacin Madina da Baitul Maqdis nan ne kawai ya inganta a itikafi amma duk wani wuri da ake itikafi wallahi kawai mutane suna bin wasu abubuwa ne shirya annabi shine sai wannan masallaci guda uku lokacin nan kamar in ka karanta littafi da zaka ga malam ya ce muna kan fatawar irin sa Abu Bakar sai Imam Bukhari sun ce ni za a iya itikafi hatta a cikin irin wannan masallatayya yace ana nan da karatu ya karatu sai muka je ga magana Aisha tace ba itikafi ce masallacin Juma'a yace ana nan sai muka haɗu da magana uga kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to sai muka ce Abu Bakar ke taka Aisha ke taki mun kama ta manzo Allah dan ba ku aka aiko mun ba ko da muka haɗu ta manzo Allah sai yace ba ita kafi sai masallaci guda uku yace to shi kenan ai ya ta zai to haka nan yanzu kai ka tada mutane sai ta race kai ba masa iskanci tun kahin a yi ka ake kaji wallahi akwai wani malami babban malami da aka tambaye shi me hukuncin ittikafi a sauran masallatai wanda ba wannan ba sai ce ɗaya yake da gantali bisa ce za ka ji amsa ta yi girma amma kawai ba ta da wani gyara ba ta da wani gyara yanzu ka ce bari ka zo ka gina nan a sa a kawo ɗan ɗakin tunda nan ba a yi ɗaki Allah ne bari ka yi da wafi nan ko ba haka nan ba in ka yi da wafi nan ya yi waye ce ma dole sai ka yi ba ka da hali in kana da hali ka biya kuɗin ka ka tafi can wurin in ba ka da hali ba dora ma ba ai shi yasa duk shekara muna karatu wannan lissafi to har yanzu ƙalubalen da muka tilla har yanzu wallahi babu amsa mun ce duk wanda yake da hadisi daga manzo Allah ko mai rauni wanda yake a yi ittikafi cikin wannan masallatan ya kawo babu to ga ingantacce kika dauka cewa malam yo ai digari ana yo digari aka aiko muku ko ba haka nan ba yo digari ba akwai mashaya giya ba gidan giya nawa ke da kai nan wurin in suwari ai gami ba ta zuwa saboda mutane suna ta zuwa gami in an ga so mawaki ka ga can wurin ya cika kai in kauce ba ka tsaya kace a ba ka wuri ka zauna ko makka ai ba makka bane hujja gare mu ni Allah yake ni manzo Allah yake daga cikin wanda suka zage shi akwai ƴan makka kan yayi wannan bayanin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an uwa lokaci yayi kuma insha Allah ta'ala muna kyauta zakan bana a gidan rediyo mu yi wannan karatu a muna tare insha Allah a gidan rediyo za a wannan karatu to na ku sani ba in ma a yi to na lokaci ne za a yi bayan a zuwa to a daidai ba a gani amma yana da mahimmanci ko matsala ku ga a baya alma ko sai a sashi ba ai ba karatu ba aiki da karatu ga zo a buɗe littafi a yi ta ruwan hadisa annabi kuma a je ba wani ko kaga wani sai ka gani ne bala'i ya zo kai na kai na kowa saboda can makari da yanzu ka sani kuma ka ci aiki da su a to idan insha Allah abu za mu saurara nan yanzu dai sashi ne zawa za mu biwa mu gani idan inda za mu sashi in ma ba nan ba dai za a sashi su kulle abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana idan insha Allah in akwai mai tambaya ko nuri da aka ji ayin kuskure za a iya sanatar da